أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم litinin haka ne ashirin da shidda ga watan ramadan hijiran ma'aikin allah alaihi salatu wassalamu daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da uku mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Allah ya mana muwafaka akramka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin surati yasin wanda idan ba a manta ba mun kwana akan aya ta talatin da shidda inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sarki ya tabbata ga ubangijin nan wanda ya halicci ma'aurata guda biyu wanda ko me Allah zai yi don a gane kudurar shi sai ya haɗa wannan da wannan tukun ya fitar da hikimar shi ya ce tsarki ya tabbata ga wannan ubangijin daga irin abubuwan da ƙasa take tsirarwa da kuma abin da yake halitta na daga kawunan 'yan adam mace da namiji da kuma abubuwan ma da mutane ba su sani ba ubangiji subhanahu wataala sai ce wa ayatul lahum kuma ga wata aya a gare su ga wani alama da wani abu wanda mutane za mu gane ƙudura Allah a cikin zartar da abubuwa wanda ba wanda zai iya yin wannan abin sai Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala sai ce allailu dare wannan daren da kake gani aya ce babba daga cikin ayoyin Allah ko baka fahimci komai a cikin dare ba ai dai ka san bacci wa min ayati manamukum bil layli wan nahar bacci ko mutum bai bacci ka'ida ne da daddare yayi bacci ko min kaji an ce ai ya kwana bai bacci ba kai ne baka sani ba yayi ko na yan mintuna to Allah ya sako dare ya zama cewa lokacin ne ɗan adam zai kwanta ya barci waje annan laila libasan waje annan nahara mu'ashan Allah ya sanya dare lokacin ne ɗan adam zai kwanta ya barci ya natsu wannan shi kaɗai ƙudura Allah ce kuma bayan nan dukkan hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya masu tafiya a sama su kuma Allah subhanahu wataala mafi yawan su ya hora tafiyar su ne da jin daɗin tafiyar su cikin dare kalla abin da zai fi maka kusa wanda ka fi sani jirgin sama ko garin ku ba jirgin sama idan da rana ka ga jirgi uku ya wuce to inda daddare ne goma za ka ji sun wuce kuma da ka tambayi ma'abota wannan yanayin za su tabbatar maka da cewa tafiyar jirgi a cikin dare ta fi sauri ta fi daɗi fiye da tafiyar shi a cikin rana wannan hikimar dare ce Allah ya ce to daren nan yana daga cikin ayoyi gare su allailu dare naslaqu minhu nahara wanda muke tatse wuni a cikin shi shi idan rana ta zo to dare fana nan a cikin inuwar ta ne idan dare ya zo to rana na nan a cikin inuwar shi inda za ka gane wannan ko ba kai wani karatu ba idan ana rana ana rana ana rana to da ɗan wani lillimi ya zo duhu ya zo a cikin ranar sai ka ga wata sai ka ga taurari ko ba a gani to suna ina da yanzu ne da aka ce an samu duhu za su zo suna nan wurin ne ya rufe su tunda ya rufe su to shi kenan sai a ga abin da za a gani haka nan kuma idan a cikin dare ne shi ma da an samu wani canji na yanayin dare wani haske ya zo sai ka ga wasu abubuwa wanda baka saba ganin su da daddare ba ka gamsu to da ka shi dare da rana wasu abubuwa ne saƙi a cikin juna sai Allah subhanahu wataala ce to dare din nan naslaqu minhu nahar wanda muke fitar da wuni daga cikin shi idan yanzu yammaci ne wuni ya tafi karewa ba za ka samu wani yankewa tsakanin rana ai wuni da dare ba ba za ka samu wani yankewa ba a'a wuni na tafiya dare na zuwa wuni na tafiya dare na zuwa ƙarshe sai kawai kanka an kara sai ga dare ya mamaye idan gari zai waye lokacin asubahi dare na tafiya yana tafiya wuni na zuwa wuni na zuwa wuni na zuwa ƙarshe sai ga kawai wuni ya mamaye dare ya tafi to wannan bai isa ka gane girman Allah ba ka gane cewa Allah shi ke gudanar da abubuwan shi yanda ya so kai imani da shi Allah ya ce ƙarshe ma idan daren nan ya zo fa izahum muslimun kawai sai mutane ka gansu a cikin duhu kawai sai ka ji ana cewa kai magariba wata a kunna hitila amma baka ji wani canji ba na zuwan magariba ko kuma zuwan rana in alfijir ya hudo ba za a ce a kashe fitila ba dai ga haske kawai ya zo Allah ya ce to wannan ita ma wata aya ce wadda za ka gane girman Allah da ƙudurar shi kuma ka sallama mai a cikin dukkan al'amura duk abin da aka ce Allah ya zartar ka yarda da shi don zai iya yin fiye da haka subhanahu wa ta'ala na'am والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa shamsu wa ayatul lahum shamsu shi yasa aka yi mata rufa ga kuma rana can an yi maganar dare me kuwa ai magana wuni nahar sai kuma aka kawo magana rana dai ita rana ta yi game wuni da ita ranar kanta kusan abu ɗaya ne amma abu biyu ne a haɗe Allah ya ce to ga kuma rana wanda ita wannan ranar malamai ulama'ul hay'a su ne geographic ko a sun tabbatar da cewa wannan ranar da kake gani rana ce wacce faɗinta da girmanta a sama da za a sauke shi a ƙasa wannan ƙasar tamu to faɗinta zai iya ninka faɗin duniya so ɗari hudu amma in ka ganta a nesa kamar za ka iya sa hula ka kife ta to nisanta ne da manzilar da take inda Allah ya aje ta ta yi nisa ƙwarai shi yasa ka ga haka to amma duk da haka kuma wayannan tauraron da kake gani tsigil-tsigil a sama wasu sun ninninka ta girma sun ninka ta girma akwai tauraron da zai iya faɗin shi da zai sauka wannan duniya zai iya ninka duniya so ɗari shida kamar irin surayya ɗin nan da ake magana da manzala ke cewa idza tala'at surayya amin az-zaru min al-ahad to tana da manzila ne mai nisan gaske shi yasa ganta ɗan nitsi amma da za ka ga yadda ake tafiya cikinta wanda yanzu akwai tauraron da shi wata duniya ce mai zaman kanta kawai ta iska to amma kuma wannan tauraron da duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya tanada a cikin shi abinda zai baka mamaki na kudurar Allah subhanahu wataala game da shi za ga cewa za ga cewa duk wannan abin da Allah ya mashi gashi ya aje shi a sama to shi Allah ya ce washam haka nan daga cikin ayoyin da za a gane kudurar sa akwai wani rana ita ranar nan kuma tajri li mustaqarrillah ita ranar nan tana gudana ne li mustaqarrillah ga wani matabbata taka ma'ana rana kamar tafiya take amma kuma tsaye take guri daya zaka ji malaman sanin ulama ulahai'a sune yan jabbashi ake ce musu ko wayannan malaman su duk tunaninsu baki daya ya sha bamban da tunanin malaman musulunci su kamar da ibnu kasir ya ce su suna cewa wai ta wannan rana din mudawwara ce kamar kwallaci juyawa take juyawa take su ko malaman musulunci sun ce a ita wannan ranar yanda ka san kubba an san kubba yawan idan an gina masallaci a tsakiyar masallacin ba ana yin wata tulluwa mai faɗi ba to ita ce kubba kenan to ita rana yadda ka ganta kaman wannan abin take da kan mala'iku ne suke dauke da ita kuma tsaye take a gu daya kuma yadda ka san lema kaman dai kubbar ta tafi ta yi tsini kuma ta dire to saboda girmanta da fadinta duniya ce ke zuwa ta shiga cikin ta ta fita ita tana tsaye da ka duk duniyar da ta je saitin ta ta shiga cikin ta sai ta hasko ta kamar ita ce fitila da daddare in ta hasko ta idan duniyar tana ta tafiya to lokacin da duniya ta kai daidai wannan kololuwar tulluwan nata sai a ce rana ta yi zawali a a duniyar ku dai ta yi zawali ba rana ta yi zawali ba duniyar ku ta yi zawali ta kai tsakiyar rana to kuma tana sauka tana shiga duhu tana sauka lokacin da za ta fita to shikenan sai a ce dare yayi shi sa Allah ya ce mata li mustaqarrin laha ga wata matabbata ta ta anan take tsaye mala'iku na daukar ta tana haska duniya ba shi da ko cikin satin da ya gabata ina ganin na maka irin wannan misali in aka ce maka rana tsaye take duniya ke yawo sai ka ji abin yema wani gingiran ba haka bane ba haka bane irin misalin da na buga yanzu idan ka shiga mota mai gudu da rana wajen kamar sha biyu rana ka shiga wata mota mai gudu aka samu hanya ba irin hanyoyin Najeriya ba ko aka samu wata hanya wadda babu galan ba rami ba irin kabarin ne tsina din da ake sawa wannan dimbim din ba shi mota ce kawai za ta tafi gashi an kulla gilar da Allah da kale ko me za ga itatuwa nayi gudu to amma su ke gudun kai da ke cikin mota kai ke gudu kai ma zaune kai amma kana kallon suna ta gudu suna ta gudu to ka yarda da cewa itatuwan nan na waje kai ne gudun ka yasa suke gudu zaman ka yasa suke gudu in dai ka yarda da wannan to dan an ce maka rana tsaye take kai ne ke tafiya cikin ta bai kamata kai mamaki ba wannan shine misali na kusa da za a iya ganewa washamsu tajri limustaqarrin laha wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito masallaci ana zazzaune akwai Abu Zarrin al-Ghifari tare da shi kawai shi Abu Zarrin al-Ghifari shi ilimin da ya koya gun manzo Allah ya koyi ilimi ne mai nauyi da ilimin zuhudu da ilimin sanin yanayi to sai ya zama a manzo Allah zai ce Abu Zarrin wai ko ka san inda rana take tafiya sai ce ya rasulallah Allah da annabi su suka sani sai ce ai ita rana tana tsaye ne kuma tana tafiya tana da tushenta a ƙarƙashin al'arshin Allah don haka idan idan wajen tafiyar ta ta zagaya ta zagaya ta zagaya to babu inda take cin burki inda tarshen ta yake shine ya taje ƙarƙashin al'arshin Allah anan za ta tasbihi ta ta tasbihi ta ta tasbihi sai ubangiji ya ce mata ya rana ya biki koma kin ci gaba da gudanar da ayyukan ki ba ita ce a to ai ya ubangiji da na bulla ana bauta mun sai ubangiji subhanahu wataala ce ki je ki ci gaba da gudanar da umarnin ubangijinki masu bauta miki ba za su cutar da ke da komai ba sai malamai suka ce to wani lokaci ne take komawa turkenta sai aka ce lokaci biyu ne lokacin da rana za ta faɗi ai za ka ga ta yi ja to wannan jan ba wai na wani abu ba ne a'a na jin tsoron za ta tunkari fada ubangijin ta ne shine za ta ja jawar saboda tsoron Allah idan kuma za ta hito shi ma za ga ta fito da ja to wannan fuskantar zatin ubangin da tsoron Allah shi zai sa ka ta yi jajawar kamar wuta sai ta baro can ne kuma sai ta ta washewa ta ta washewa ta ta washewa to da ta koma kuma haka za ta yi dan tsoron za ta shiga karkashin al'arshin Allah ba za ta ga Allah ba ke sa ta ja da yamma kuma shi ke sa ta ja in za ta dawo to nan wani karatu ne mai bugun hankali can an ce maka tsaye take nan an ce ma kaman kwalla take nan an ce ma kaman kubba take nan an ce ma tana tafiya al'arshi tana dawowa dan Allah ne zaka dauka to nan gun wani ilimi ne mai zurfi idan mutum bai da zurfi a layin bai iya gane komai sai dai kawai tunda an ce ma haka take daman ai cikin ka'idojin imani akwai imani da alkhairi da shari akwai imani da gaibi ko kamar da aka ce imani da mala'iku da sauran to sai ka dauki ilimin da baka sani ba sai ka sanya cikin ilimin gaibi wanda ya sani in yi ma bayani ka gane gaskiya ne in ma baka gane ba gaskiya ne akwai shi da musulunci ya tabbatar da shi sai ka tsaya akai to shi yasa bayanin yana da wuyar a ce mutum yayi idrakin gano shi nan da nan sai dai kawai ka sallama tunda Allah ya ce haka ake manzon Allah ya ce haka ake to ka yadda haka ake yin aita tafiya ko ka yadda dai tafiya za ta yi ko baka yadda ba ma zai tafiya za ta sai to me naka na rigima kawai haka take to shikenan Allah ya ce wa shamsa jawli mustaqarran laha zalika wancan aikin na abubuwan mamakin nan da kake gani ba shi daya taqdirul azim ididdigewa ne na Allah mabuwayi a cikin lamarin shi in ka kalli karatun jiya yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake rayar da ƙasa, da ta mutu, Allah ya saukan mata da ruwa, a fitar da tsare-tsare da gonaki da inubobi da dabinoni da sauransu, wannan ba ni iya sai Allah. Daren nan da muka fara karatu kan shi, da yadda dare ke gudana, ba mai iya tafiyar da shi sai Allah. ranar nan da ke gudana ba mu iya tafiyar da ita sai Allah Allah ce to duk waɗannan abubuwa ba aikin wani bane taqdirul azim a kididdigewa ne na Allah nan wanda yake al-azizu wanda yake mabuwayi a cikin lamarin shi ba mai iya yin wani aiki kamar shi al-alim kuma wanda yake mai cikakken sani a cikin gudanar da lamarin shi ba wanda ke taimaka mai ba wanda ke mai agaji yanda yake nufin gudanar da al'amarin shi haka yake gudanar da shi subhanahu wata'ala in ka kalli rana da yawa za ka kalli cewa shi aikin Allah sai dai ɗan adam ya kwatanta irin shi yanzu da Allah da ilimin kimiyya ya zo kan irin fitilolin na rusha zubul ɗin nan da ake sai ko batar yanayin duniya an gano batar zai tsada nan gaba ba kowane mai kuɗi ba ne zai iya sayan batar sai za ka yi mamaki an ce batar ba zai tsayu ba ko na taɓa jin wani kaza wani karatu na malam malam ƙala rawi yana cewa malam Allah ya kyauta duniya ta lalace yanzu za ka sayi batar sai ka saye shi sule shida sule shida a lokacin shi yanzu nawa ake sayan batar eh naira hamsin ko guda ɗaya ne naira hamsin naira ɗari naira ɗari ko to da wannan na naira ɗarin sile shi da yake sayan shi eh babban ɗari uku yake ko ɗari uku yake to wannan babban na ɗari uku shi a lokacin shi yana duniya ta lalace ana sayan shi sile shida to yanzu ɗari uku to nan gaba nawa za a sayi sai dubu ɗari uku talaka zai iya sai to he kimiyya da gano to wace hanya za a bi a sauka aka ce to wannan ranar da ita ba su yi za a yi ba a yi wasu na'urori da za su rinka shaƙo hasken ta su tara ba ya ka sai ba ta ba ya kai wannan amma aikin wa aka ɗauko aka yi taimakiwa bayan Allah to don haka haka hikimar Allah ke tafiya komai na duniya duk abin da ka gani in ya tafi ya tafi ƙarshen shi dai kayan Allah ne ake ɗaukowa a ba bayan Allah wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم نعم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الله سبحانه وتعالى يقول وآية ga wata ayar ga mutane da za su gane hikima Allah sai Allah ya ce wal qamaru kamar yadda zo a riwayar warshi shi ko mai amsa ya ce wal qamara sai ya mai da shi mafa'uli sai ya ce wal qamaru haka nan daga cikin ayoyin abun mamaki ga abun ban mamakin wata shi ko Hafsa yace a wal qamara qaddarnahu sai zama cewa mafa'ulin ya kowa zuwa ga hakurin nan na Allah sai ce wal qamara qaddarna ga kuma wata wanda qaddarnahu manazila mun kiyaye shi manazila mun mashi zango zango zango zango Allah ya ce watan nan zai ta tafiya zai ta tafiya hatta ada kal urjun har sai ya koma kaman sillan nan na igiyar da ke rike da kwayar dabino ita ce tsumin giya ko urjun ai da tsumin giyar dabino ta bushe me take sai ta lankwashe ta kantare kamar yadda wata ke yi to shi wata ka'idar wata duk inda yake yana tsotsan hasken shi ne daga rana daga rana yake tsotsan haske to don haka bin da yake mata wata na bin rana ne yadda ka san ɗan yatsa na bin ɗan yatsa haka suke a liƙe ɗan bambancin su ba bai da yawa to idan yau misali yau za yau za a ga wata to da haka wata zai manne ma rana jam za su yi ta tafiya za su yi ta tafiya za su yi ta tafiya lokacin da rana za ta faɗi zai zama rannan ashirin da takwas ko da tara ga wata yana manna da ita tare za su faɗi to rannan ba ka da wani ido ko wata na'ura da za ta iya ganin shi saboda tare suka faɗi gobe sai ta riga su fitowa da 'yan sakunkuna ko 'yan mintuna sai zama sun buɗa tana tafe yana biye kuma ta fi shi haske ana tafe yana biye ana tafe yana biye to da an je tana hwaduwa ta shiga cikin duhu shi kuma dan sauran hasken sai ya haska shi kyal ya ce ga wata yau ya tsaya yau ya tsaya ya gan shi an fahimta jibi sai ya ƙara budawa in misali jiya ta riga shi fitowa da minti biyar to yau kuma za ta riga shi fitowa da minti bakwai ko takwas kuma za su yi nisa za su ƙara buɗawa tsakaninsu to idan ana tafiya ana tafiya yana bayanta idan ta je ta faɗi tsakaninta da shi sai duhu ya bayyana to sai hasken shi fito sai a ce kai kaga wata ya ƙara girma to haka za su yi ta tafiya an fahimta ko haka za su yi ta tafiya haka za su yi ta tafiya har sha biyar ga wata idan aka kai sha biyar ga wata kaga an samu gam mai nisa da aka wani lokacin ma da ranar kata sai ka ga wata kawai to da aka kai sha biyar to zai koma kuma yana matse mata yana rage girma yana shiga duhunta yana shiga duhunta yana shiga duhunta har sai ya koma iya abin da za a iya gani a jikin shi kalqarjunul qadim kamar tsumin giyan nan shi dake rike da dabino din ta bushe sai dai idan ya kai karshe sai ya zama tun yana rage girma yana rage girma ana ganin shi tsakiyar dare sai an ganin shi can kusa da asba to da haka da ya zo ya kai ashirin da takwas zai ɓaci ana fahimta zai ɓaci ashirin da takwas zai ɓaci to idan watan nukusani zai to da an kai ashirin da tara ya bayyana a gan shi shi ma ɗan bayyana ‘yan kaɗan bai fi ‘yan sakunkuna ba in ko talatin zai to ranar ashirin da tara ba za a gan shi ba ranar talatin kawai sai ya fito gau saboda gaf ɗin da ya samu tsakanin shi da rana ta faɗi da 'yan mintuna sai a gari sai a ce wa talatin gobe ɗaya ga wata wannan shine yadda Allah ya shirya tafiyar ganin wata kuma da Allah ya ce kamar qaddarnahu manazila Allah ya yi mai zango zango shi wata kamar kace yana da wasu kwanuka ne kwano ba kwanaki ba na kwano kamar kace yana da wani kwano ko wani koko wanda yau zai shiga nan gobe zai shiga nan jibi zai shiga nan shine fi falakin yasbahun haka zai ta tafiya haka zai ta tafiya in ya shiga nan ya fada nan gobe a ganshi to haka zai ta tafiya har sai yayi kwana 29 ko 30 zai ƙara wa'annan falakun wannan manazilan da Allah ya mashi in ya ƙare su to shikenan kuma da an ce sabon wata ya kama sai ya dawo baya haka zai kai sai yayi haka so goma sha biyu guda shida zai kwana 20 zai shiga falaki 29 guda shida zai shiga falaki 30 to in ka hada su ne za su baka kwana 360 na shekara ina fata an fahimta haka dai malaman suke kwatantawa Allah ka samu ma mu gane war kamar qaddarnahu Allah yace da kuma wata wanda mun kwatanta shi mun gwargwada shi manazila yana da zanguna zanguna zanguna hatta ada kal urjun al qadim haka zai tayi har sai ya koma kaman tsimingiyar dajino al qadim wanda yake da dadde ma'ana inda ya fara dan kadan dinnan to haka zai ta rage girma kuma sai ya koma haka daga 15 ga wata ya rage girma daga 1 ga wata ya ƙara girma zuwa 15 ga wata duk wannan aikin Allah ne wanda yake tafiyar da shi subhanahu wataala a cikin lamarin shi haka yake tafiyar da abin shi Allah ya gamu Allah ya sa mu gane na'am الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون to Allah subhanahu wataala ya mana magana rana ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru azizin alim sai ce wal qamara qaddarnahu yayi magana rana yayi magana wata so ɗan adam kai ɗan adam idan ka zo kai budget ɗinka kai lissafinka kana iya samun matsala ya kari wataƙila kai manomi ne ka ce to abin da za a yi bana ina son zan noma masara buhu ɗari wake buhu kaza dawa buhu kaza dukkan lissafa da ka kata na ji takin masara buhu ɗari gashi takin shinkafa gashi komai ka shirya da Allah yanzu wannan tsarin da kai baki ɗaya ya zama dole in damina ka zo te maka irin zuban ruwa da ka shuka su duka saboda ne saboda lamari ba a hannunka yake ba kuma ko a wurin kama yau kana iya tsara ka tashi da safi to zan je gun wani in minti kaza zan je gwana in wayewa kaza dukkan lissafa duk ka gama can wajen azhar kawai abu goma waya daga gida a ce wallahi shinkin na waya ya nauyi da haka tana ta kiranka yanzu Allah wanda zaka je wajen su zuwa azhar can zaka je ko wajen ganin inna bajet ɗinka ya rushe to banda Allah shi Allah yanda ya tsara bajet ɗin shi ya gudanar da shi haka yake tafiya to shine Allah ya ce tsarin rana ɗin nan da tsarin wata ɗin nan yana tafiya ne yanda Allah ya yi shi ranar bata isa ta sa'a ba watan bai isa ya sa'a ba shine ubangiji ya ce la shamsu yanbaghi laha baya yiwo ga rana an tudurka al-qamara taje ta iska wata haka nan rana ta zo ta wadi kawai ta wadi kare bakwai ta ce ina ai sai ta kai na kai takwas yau bata isa ba ai da lokacin ta yayi ko ta shirya ko bata shirya ba dan da qadirul azizul alim ne dole ta fadi Allah subhanahu wataala ce walal lailu sabiqun nahar haka nan dare bai isa ya riga wuni ba a yanzu cikin wuni muke to dare bai isa ya jawo baya ba kawai yau da baya ce yau zan fara tun karye hudu bai isa ba yanda Allah ya tsara shi haka ake jan shi yana tafiya shi ma dan bi ne wa kullun tanwinul iwal Allah ya ce kowanne daga cikin su tsakanin rana da wata tsakanin wuni da dare fi falakin yasbahun suna yin tasbihi ne a cikin falakokin da Allah ya aje musu rana cikin falaki take tafiya wata cikin falaki yake tafiya kowanne yana iyo a cikin falakin shi to amma nan malaman tafsiri sun yi maganganu wasu malaman suka ce a to tunda Allah ya ce fi falakin yasbahun to kenan akwai wani guri da wata ke zuwa ya bace akwai wani guri da rana ke zuwa ta bace sai aka ce a'a ai tun daga hadisin can manzo Allah ya gaya mu Abu Zarrin cewa suna shiga ƙarƙashin al'arshin Allah ne shine inda suke zuwa su yi iyo a cikin rahama Allah in rana ta zo da lokacin bacewar ta yayi za ta shiga ta in wata ya zo da lokacin bacewar shi zai shiga ta to kuma yanzu inda zaka gane ba iya gane haƙiƙanin abin da Allah ke nufi da sha'anin shi yanzu yau ga ilimin duniya ya fassara mana cewa koyaushe duniya cikin rana take koyaushe duniya cikin dare take a haka ne ko yanzu ba biyar da rabi da wani abu ba to yanzu idan ka je gabacin duniya gabacin duniya na nesa wasu yanzu su can sun gama ashen sun kwanta suna bacci ban kawo ma misalin da za ka gani duk mai jin rediyo da sai idan BBC suka gama bayanan sai su ce muku a kwana lafiya to kai yanzu lokacin da za a ce ma a wuni lafiya to sun lokacin sun gama labaran dare ne za su kwanta an fahimci misalin ko haka nan yanzu nan yammacin duniya kai yanzu nan biyar yanzu in ka tafi yamman duniya akwai gurin da su yanzu sha biyu na rana lokacin da za ka yi sahur wasu lokacin za su yi buɗe baki lokacin da za ka yi buɗe baki wasu lokacin su kuma sha biyar rana ne kaga yanzu duniya ta nuna koyaushe akwai rana koyaushe akwai wata wannan shi ne zai gaskata maka rana tsaye take duniya ce ke kewaya ta ina fata an yi idraki an gano abin da ake nufi to kuma nan gaba Allah zai ƙara bayyana da wani ilimi ya ce kullu yawmin huwa fi sha'an koyaushe Allah cikin shirya lamarin kai ne ke da an ce dare yayi ka ce bari mu kwanta wani sai ce bari mu tayi filin kwallo wani sai ce bari mu dauka kayan mu mu tayi kasuwa da dare a mu rana ce wata rana wani mutu ya wani mutu ya taba bugo waya nan wajen karye ɗayan dare ya bugo waya sai ce malam kai hakuri an ta da ta da kai bacci ce wallahi yanzu nan yace wallahi yanzu daga aji nake mun je an yi karatu ne wajen goma da rabi ne na tuna zan kira ka shine na kira ka su goma na sahi lokacin mu kuma nan muna ta rusa bacci karfe ɗaya na dare to sai ka ce su ƙarya yake maka to ilmomi ne kullum Allah ke bayyanar da su kullum Allah ke bayyanar da su dan ka gane hikima Allah a cikin lamarin Allah da tafiya yadda Allah ke tafiyar da lamarin shi kuma abin da dai ake nema ka sallama mashi cewa shine ya cancanta a bauta mawa shi ne ya cancanta abi shi ne ya cancanta a kiyaye saban shi subhanahu wata'ala Allah kai mana haka wa kullu bi balki yasbun na'am wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatihim fil fulkil mashhur Allah subhanahu wata'ala ce wa ayatul lahum kuma ga wasu ayoyi lahum ga mutane anna hamalna dhurriyyatun ko dhurriyyatun Allah ce anna mu ne hamalna zurriyatahum muka dauki zuri'arsu fil fulkil mashhun a cikin jirgin nan wanda yake al mashhun wanda yake abin cikawa da jama'a Allah ya maida mu can kusa da farkon duniya yana mana magana annabi Adamu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam wanda annabi Nuhu alaihi salam bayan ya kira mutanen shi zuwa ga Allah sun ki Allah ya umarce shi da yayi jirgi jirgin nan da annabi Nuhu ya an ce tsawon shi a ƙasa ya kai zara'i 60 tsawon shi a sama ya kai zara'i 40 kuma hawa uku ne akwai hawa na farko akwai na biyu akwai na uku wannan jirgin da Allah ya saukar da ruwan tufana sai Allah ya ce ma annabi annabi Nuhu ka ɗebi duk wanda suka yi imani da kai kuma sauran duk dabbobin duniya kowanne ka ɗau namiji da mace namiji da mace wanda wa'innan wa'inda aka ɗauka su ne fa asalin kakanninmu su ne duniya ta biyu kakanninmu bayan annabi adamu da haka da kai da ni da kowa nan ba wanda bai shiga wannan jirgin ba duk da mu aka shiga ciki da yan ba a shiga da kai ba to kana cikin wa'insa wanda aka halaka ba za a haife ka ba kuma da bayan hikima Allah da aka yi wannan kuma sai Allah ya sa in banda ƴaƴan annabi Nuhu guda hudu babu wa'inda suka sake haihuwa a duniya duk wa'innan sauran mutanen ba su ƙara haihuwa ba mutuwa suka yi amma hamu da samu da yafinsu da wane ne ɗaya su kaɗai ne wa'inda suka haifi wannan duniyar baki ɗaya Allah ce to ai aya ce gare ku anna hamanna zuriyatuhum haqiqa mu mun dauki zuri'arsu fil fulkil mashhun a cikin jirgin nan na annabi nuhu mashhun wanda yake abun cikawa da mutane wannan jirgin na annabi nuhu alayhi salam an tabbatar da aka yi ruwan tufana babu inda bai je ba a duniya hannan gunda muke yazo hamma da ya je gindin Ka'aba sai da ya tsawafi bakwai ya kewaye Ka'aba dan ita tushen Ka'aba ruwan tufa da bai mamaye ta ba haka na wasu daga cikin malaman tarihi na baya sun ce kuma daidai kabarin manzo Allah bai mamaye shi ba dan haka sai ya zama ya zagaye duniya ya zagaye dan sun yi wata shida ne fa suna yawo a sama wata shida an yi ruwan tufana ya dauke amma kuma a wata shiddan nan jirgin na yawo ya rasa inda zai sauka to shikenan Allah ya ce to wannan ma ai aya ce ga mutane yanda Allah ya halakar da mutanen annabi Lut Allah ya gaya mana yanda ruwan yake fa ko ya ce inna lamma dagal ma'u hamalnaku linaj'ala tadhkiratan usnun wahid to wannan hikimar da Allah ya dauki mutane cikin jirgi jirgin annabi Nuhu jirgin ruwa aka zagaya da mutane a duniya kuma wa'annan mutane suka zama su ne yanzu suka sake haihuwar duniya wannan aya ce da zaka gane girman Allah da ƙudurar Allah kuma ka sallama mashi a cikin shi na'am wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun ubangiji subhanahu wataala ce wa halaqna lahum ko muka halitta ma zura'a annabi nuhu alayhi salamu min mithlihi wani abu daga irin wannan jogin na annabi nuhu ma ya kabuna abubuwan da suke hawa idan za su yi tafiya a ruwa yanzu ba ga jiragen ruwan nan batun ana na hankali ma an kama na hauka ah malam jirgin ruwa wanda yanzu kamar yadda na faɗa kwanaki jirgin ruwa zai iya zuwa inda ya je ya kanga ai wata shida ana mai lodi nan inda zai zo ya kara a sauke kaya a wata shida ana sauke kaya da Allah ya girman shi yake kuma za ka iya samun ma'aikacin jirgin ruwa wanda a nan aka auri inna shi a jirgin ruwan a nan aka haife shi a nan ya yi firamare ya yi sakandare ya yi difloma ya yi digiri ya zama dokta amma kafa shi ba ta taɓa taka kafa ba komai a cikin jirgin ruwan na akwai shi da haka yanda kai idan aka je za a hawa ruwa hankalinka zai tashi kai ta lahaula da hasbunan lahu ka akibe da kai shi ma da ya sauko kan ƙasa haka zai ta lahaula da hasbunan lahu kar ta nutse da shi bai saba da ita ba kuma abin da zai baka mamaki in ka je gindin teku shiga zobenka in ka ga ƙaton jirgi ya to ka ce bari mu ga zoben nan zai tsaya ka cire zoben ka ka jewa in ma tekun mai haske ce kana kallon zoben na ƙasa kaga kai ma in ka shiga ya ƙasa za ka yi to amma ga jirgi gari guda duniya guda shi ko bai nutse ba wa ya rike shi zalika taqdirul azizul alim ana iya idan an kaje inda ake yin jirgin ruwa irin na na gargajiya idan kusarsu ta kubuce in ta kasa shi kenan amma kuma ga su kan faranki kuma suna yin shi in su su ta kubuce shi kenan su ma in suka dira sai dai in sun iya rosa yi amma kuma ga suna yin jirgin da mutum dubu kaza za su hau su ta shi da Allah wannan in ba sallama ma Allah da imani ba za ka iya wannan kuma abin da zai baka mamaki kai ka shiga jirgin nan ana ta tafiya hankalin ka kwance sai ka ga yadda ‘yan express ke wasa da mashi haka za ga suna wasa da shi sai ga an zo an yi tsere wani ma sai ga sun sake su tiyaran sun tafa wannan ya kama hannun na can shi ma ya kama suna ta wasan jirgi na tahiya wani in ya taso ya luho wani a gudu da gudu ya zo ya watsa mai kumfa shi ma sai ka je ce sai na rama a cikin abin da zai baka mamaki wai ana wannan tahiya wai mutum na bacci ko ga aran ne kawai malam ya kwance giya shi kawai yana tiltila a nan gun kai bakinka ya kafe da hasbunallahu da la haula da har ma ka kasa abin da zaka yi amma shi kawai yana shan giya shi wannan bai kamata a gane girman Allah ba kuma duk ka gama wannan ka je sai can tsakiyar ruwan ka je ka iske gari ga yanan bila a dadin a tsibiri kawai nan suke rayuwa sun ma ka jin daɗi in ka bakunce su kwana ɗaya in an ce ka tawai ka dinga tunanin kai yanzu wannan arzikin na bashi nan kusa da mu ga wani tsibiri na ana ce mai boni ake ce mai ko in ka je bonin nan zaka sha mamaki duk arzikin da ake nan labari ake arziki na tsibiri can suke rayuwarsu suke komai yanda za ka ta yawo haka za su hawo za su ta yawo a cikin ruwa su hau kwale-kwalensu su je anguwa ka za su je anguwa ka za su dawo su kwanciyar su na suke rayuwa wannan bai isa bai isa a gane girman Allah ba wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun daga irin wannan jirgin ruwan na annabi nuhu ga yana irin abubuwan da suke hawa Allah ya hore su ga dan adam ga yana dan adam na ta yi kala kala kala kala wannan dai hikima Allah ce da za a gane karfin kudurar shi da ikon shi kuma a sallama mashi subhanahu wataala na'am وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين Allah subhanahu wataala ce wa inna sha Allah ce da za mu ga dama nugurikuhum duk sai mu nutsar da wanda suke cikin ruwan wannan ai ba sai amma dogon bayani ba ka san zai iya Allah ce to da za mu ga dama in mun so duk wanda ke cikin kwale-kwalen nan sai mu nutsar da su ba an shayi ba a ce kwale-kwale ya nutse mutum ɗari ka za su mutu to irin wannan ne Allah ya ga dama ne da ya ga dama sai kawai aiko da iska in ya aiko da iska kawai yadda ka san za a yi haɗarin mota haka wannan mota haka wannan iska za ta yi haɗari da wannan jirgin ya buge ta ta bugai ba wai iska irin wannan mai watsewa ba iska ce ta bala'i yadda ka san mota da mota za su yi karo haka zai karo da ita kuma jirgin ya watse kuma a cikin wanda Allah ya ce za su tsira su tsira ga jirgin ya watse in kai za ka samu wani dan falanki ka riƙe to shi za a yi ta tangal tangal da kai in ka riƙe gam ai sama da kai ai ƙasa da kai baka nutsuwa in dai kana kan shi karshe sai a je a jewa ka wani guncan kuma ka san yadda za ka yi wannan duk kudurar Allah ce da za a gane hikimomin Allah subhanahu wata'ala wanda akwai salatin tunajjina ba na yawan yin ta ba to asalin salatin tunajjina ba asalin ta ba hadarin jirgin ruwa ne wani mutum ne bawan Allah mai yawan yi ma manzo Allah salati ya tafi kasuwanci cikin ruwa kawai sai Allah ya aiko da irin wannan ibtila'i sai kwale-kwale ya fashe da kwale-kwale ya fashe kawai sai Allah ya sa ya rike wani balli guda ɗaya mutane da yawa duk suka rike wannan falankin guda ɗaya ana ta tangal-tangal ai sama da su ai cikin wannan halin kawai sai Allah ya saukan mai da bacci kawai sai mafarki da manzo Allah manzo Allah ya ce masoyina ya kike cikin wannan hali sai ya rasulullah kaga halin da muke ciki yace to bana ga ya maka wani salati ba idan kai shi Allah ya tsiyatar da ku sai yana baccin ba sai mutanen kwalakwala ya suka ji yana cewa Allahumma su ma duk sai Allah ya dawo da hankalinsu idan su biye suna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin shi yana annabi na gaya mai shi kuma yana faɗi su kuma suna ansawa salatan tunajjina biya min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biya jami'al hajati wa tatayyana biya min jami'is sayyiati wa tarfa'una biya ala darajati wa tuballuguna biya aqsal gayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'd al mamati ai haka yake ko salatul fati ta kwace shi shi tawo ina shakkun haka yake ko ko ko dai haka yake ko ba hakan ba haka yake ma ko yana yin wannan kawai sai kun fa sai ya farka furgigi sai sai suka ce mai mun ji kana wani salati sai ce wallahi manzo Allah ne na gani cikin bacci shi yake gaya mun ashe kun ji suka ce ai mun ansa yace to ku faɗi mu ji sai suka faɗi salati sai wallahi haka yi manzo Allah ne ya gaya mun shi shi kawai nan da nan sai Allah ya ta tura su gefe sai suka koma gefe zuwa can kawai sai ga masu agaji suka zo suka kwashe su suka zuba cikin kwale-kwale suka tafi da su to shi sa aka ce wannan salatin in dai ka shiga tashin hankali bai bace ma ba kana yin shi to ka kaddara ga ka can ma ka fita manzo Allah ya koyar da shi amma ba hadisi ko ra'ibi da aka rawace shi ko ra'ibin hadisi ba amma kuma gashi masu wada da salatai kuma shi suke karanta an fahimci karatun ko ba hadisi na salatin sunan jina ko daya amma farki annabi ya faɗa amma yanzu an gama kawo daga ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan sunan jina bi hamin jamil ahwali ina ka samu shi an fahimci karatu ko ba inda aka samu shi yawwa a mafarki annabi ya faɗa kuma ka je tun littafin duniya ka duba ba za ka samu hadisi ɗaya na salatin sunnat jina ba kuma salatin fatin da ake zagi ita ta fi shi kama ma da kaji ibnu kasar ma ya kawo nau'o'inta Allah ya gyara mana to da haka Allah ce da mun ga dama nugri'um sai mu nutsar da su baki ɗaya fala sarika lahum babu wata kururuwa gare su babu wani daga murya a taimake su wani ya taimaka musu wala hum yunqazun kuma su ba za a iya tsamo su ba da Allah ya ga dama sai haka subhanahu wataala amma da hikimar shi da kudurar shi Allah subhanahu wataala bai yi hakan ba a hau daga nan a je ai zango can a hau daga nan a je ai zango can akwai wani wani malami da ya fidda irin maye wani a wani littafi nashi sunan littafin ya shige ya fidda irin abubuwan mamakin da ya jawo manya-manyan kafirai suka musulunta tun daga zamanin manzo Allah ya zuwa lokacin da ya yi littafin sai faɗi cewa akwai wani baturen Ingila wannan baturen Ingila yana cikin sayyahin masu yawon duniya masu leƙen asiri ya zo Misra ya zo Misra a nan ne ya fara jin kiran sallah da haka sai ya kokari ya rubuta kiran sallah yana son cikin abubuwan da yake in ya koma ingila ya gaya ma iyayen gidan shi to ga wani abu da musulmi suke suna tara mutane to kawai daga nan tafiya ta tafi da shi sai iraki sai shiga teku ina shiga cikin teku jarabi na allah kawai sun je wani guri kawai sai iska ta taso sai kwale-kwalensu ya saki hanya mutane suka watse a ruwa shi kuma sai Allah ya bashi a kwale-kwalen da ya tafi kwale-kwalen nan ana tura sai ya je kai shi wani tsibiri a cikin ruwa yana zuwa nan tsibiri ya sauka da shi da wata mata bayan sun sauka a wannan tsibirin ya ce ya fahimci dai lokacin da abin ya auku duhun dare ya fara yi amma da ya je gun ya kasa gane shi cikin dare suke ko rana ya ce suna nan suna nan suna jiran ikon Allah ya ce kawai sai ya ga wata doguwar tsuntsuwa wata dabba ta fito daga ruwa ya ce kawai sai ta kira sallah irin kiran sallar da ya rubuto daga misra sai ta kira sallah sai ta koma ruwa ce zuwa can kuma sai ta ƙara fitowa sai ta kira sallah a cikin kiran sallar sai ta kira da as-salatu khairun minan naw as-salatu khairun minan naw ce dama ya kiyaye haka a misra to shikenan kawai sai wannan dabba kawai sai ta zo bakin wannan gaba sai ta dinga gaya mai da yaran shi na cewa tashi kai sallah duk wanda bai yin sallah ba zai tsira ba yace to tunda ya ga yanda musulmi ke sallah dole haka nan ya tashi ya facaccala ya sallah ya ce sai wannan dabbar sai take gaya mai da yaran shi ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a takaice dai dabba ta musuluntar da shi to to da haka daga nan da ya tashi mai koyi tafi sai ya koma iraki da ya komo iraki sai ya dawo misra sai zo ya samu muftil am na lokacin ya ce to ka ji halin da ake ciki don haka na zo an shi musulunci ya ce a'a ai dabba ta musuluntar da kai a koya ma addini ka ci gaba da abin da kai kaga wannan duk irin wannan abubuwa da yawa ana gani in kana bin wannan littafin za ka yi ta ganin wanda irin wannan tsibirin sun ga dabbobin da aka rubuta ma kalmar shahada wasu sun ga duwatsun da aka rubuta ma kalmar shahada wasu sun ma ga kifaye wanda an rubuta kalmar shahada jikinsu to duk wannan abubuwan mamaki ne waɗanda Allah ke aukar da wani abu dan a ga wani yanzu mu ba gashi ba Allah da hikima yanzu ga wani abu da ake ta yayi nan yankin yanzu kankana ake ta yankawa ana ganin Muhammadu Rasulullah yanzu abin da ake ta yi dan yanayin nan ka san dalili waccan fitinar ta bauchi da ba ya yanka kankana dubu ba a ce ma an gani ba to yanzu abin da ake ta yi dan tsakanin nan sai suka ji an ce an yanka kankana an ga Muhammadu Rasulullah yana nuna maka waccan wancan ta'addancin na bauchi annabi na nan da darajar shi kuma Allah ya ƙara mai kima yanzu kankana ma jingina take da annabi dan ta daraja balle wani can shani gurbin bala tarika lahum wala min qazun to lokacin mu ya tafi to da haka haka yake ma Allah ki illa rahmatan minna Allah ya ce duk wannan abubuwan in ka ga ba a yi su ba in mun ga dama za mu iya yi sai dai jin kai daga gare mu wa mata'an da kuma ɗan ba da lokaci ilahinin zuwa wani lokaci idan mun ƙaddara kwale-kwalen zai hallaka da mutanen da ke ciki in ka ga wasu sun tafi to lokacin waɗanda za a yi ma hakan ne bai ba da lokacin su yayi za a hallakar da su wannan hikima Allah ce subhanahu wata'ala yanda ya shirya lamarwa haka yake yin su to ne kamata mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan su wanda muke kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya bamu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim alhamdulillah to ɗan uwa suna ta tambaya yaushe za a rika karatu da yake kun san ni karatun wakilci nake har yanzu yawa da haka a yanzu insha Allah in mala ya faɗa cewa ga da za a rufe na san dai ko kuwa dai bai wuce laraba ko alhamis ko da haka yan an faɗa insha Allah za a faɗa ko yaushe ne kuma shi karatu duk inda mutum ya ji karatu ya ji karatu sai ba sai an ta guguwa an taho an taho din nan ba haka duk inda mutum ya ji karatu an ji karatu Allah ya mana muwafaka yau litinin kwamitin marayu da haka a tashi a zagaya a yi marayu tallafi watakila ma wai zama wannan shine rana ta ƙarshe kaga in baka bada ba yau watakila ya baɗi mun da ko baka da tabbacin za a dawo da kai bari da haka a bada da yawa Allah ya mana muwafaka ni tambaya ke cewa wa alaikum salam wa rahmatullah amin wannan tambaya yake shi ta alƙur'ani tambaya cewa sai sa'a na'am
sai ta shiga bayan ta tsaya da zama rawa na'am sai ta gaba ku na'am shi ne zai ta ya ajiye shi a wannan ne ya kare ya koya To, idan dai mace tana azuminta kuma ta tabbatar da cewa lokacin al'adar ta ne yayi. Shikenan tana shiga bayi sai ta ga bakon da ta gani. To wannan bakon ya kora azumi. Shikenan da ta haito kawai inda in in ma an sauke abincin buɗe baki ita yake na ta buɗe bakin duk lokacin. Azumi shikenan ya tafi ba ta da azumin wannan ranar. Sai in Allah ya kai mu rana ta gaba ta gama jininta kuma ta ci gaba da azuminta. Na'am.
ba ta yi ya ce nawa ne nawa ne da kan ne da
To, to ni za a ba? In ni za a ba an waɗi da yawa. Zakkan naira miliyan ɗaya. Amma ba a sani miliyan ɗaya ba ta isa zakka ba. Amma idan mutum yana da kuɗin da suka kai naira miliyan biyu ko ba su kai da kaɗan ba to shi ne zai iya fidda zakka to din naira miliyan ɗaya abin da za a yi sai ka kasa ta arba'in sai ka ba da kashi ɗaya nawa kenan dubu ashirin da biyar naira dubu ashirin da biyar su ne zakkar miliyan ɗaya kaga in kana da miliyan biyu zakkar ta dubu hamsin ba dubu ɗari biyar ba dubu hamsin in kana da miliyan uku zakarta saba'in da biyar in kana da miliyan hudu zakarta dubu ɗari ka ɗan adam dai in ɗan adam ya hana zakka ya asara ya asara yanzu in kana da miliyan ko taɗi ka je ta ce maka wallahi in dai baka zo min lesin nan na dubu talatin ba to wallahi zan cewa ne ya sai min yaya ba sai mata za ka yi ba Allah ya kiyaye mu na'am Wani ƙwarar tsoron da ke ne da hukuncin bada bashi da ruwa, in na gana ta bada hukuncin na da.
shi bashi da ruwa haramun ne bashi da ruwa shi ake ce ma riba innal ladhina yaku a menene allazina yakuluna riba la yaqumuna yatakabbalu shaytanu me bada bashi da ruwa ko me an san bashi da ruwa a nan duniya da yana cikin mutanen da Allah ya tsine mawa kuma da ya mutu aka kai shi kabari zai zama cewa Allah zai canza fuskar shi ta zama fuskar jaki abu na uku kuma zai tashi ranar alkiyama yana mahaukaci zaka bashi da ruwa haramun ne ko kaga ana yi kada kai na'am Ba ta ƙarfi ke shamiye hukuncin sun haka a wajen
sumbanta a musulunci mutum ya sumbanci matar shi ba laifi mace ta sumbanci mace makaruhi ne namiji ya sumbanci namiji makaruhi ne wannan shi ne kawai kalas to shi kenan Allah ya mana na'am to mala ya raga ka sallama wa alaikas salam na'am eh eh wannan idan mutum ya zama cewa musalsalin rihi ne dan kano ma ya kama shi sosai in ka ji irin wannan dan kano ma ne ya kama mutum da yawa ko yaushe mutum bai iya rike alwala sai tusa sai tusa to shi wannan idan dai ka tabbatar kayi alwalarka in dai ka fara alwala da kan ka gama alwala za ka yi tusa dari alwalarka rana kuma da zaka da karbar sallah ya kaji tusa kai ta kana sallar kana tusa ka sallar kana nan larura ce wannan sai kuma kai ta shan magani kai ta shan magani Allah ya raba ka da matsala an gane ko alaikum salam Wanda ko wanda ta ɗan ke ciyar da shi, na'am to shi ya ɗan da kasu da kai ya zai.
tsohon da ƴaƴan shi ke ciyar da shi su za su fidda mai zakat fidda kai ai dama an ce mutum ne yana fidda ta annabsihi wa amman talzamuhu nafaqatu da haka duk wanda kake ci da babanka ne innaka ce a marayinka ne ƴaƴanka ne duka za ka fidda mai zakat fidda kai insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya tada mu Allah ya tada ayyukan Allah ka sa muna da cikin bayan da aka kanta a cikin wannan wata to kuma jama'a yau fa 26 ga wata ko yaran 27 akwai da yawa daga cikin malamai wanda sun tafi cewa daren lailatul qadari daren 27 an gane kuma sun faɗi wasu alamomi da ake gane daren lailatul qadari ban ce shi bane yau amma akwai ɗaya daga cikin alamomin sun ce wunin da za a yi daren lailatul qadari wuni ne wanda zai zama babu zafi mai yawa ko babu sanyi mai yawa kuma wuni ne wanda ana iya samun lullumi a cikin shi ko da ba lokacin damina ba ne wunin nan bai kama ba to da haka mutane su dage cikin wannan wunin a yi ibada aƙalla aƙalla ba kai ƙoƙari ba aƙalla kai nafila bayan ashar kai nafila raka'a goma kuma kai subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim 360 in kai wannan kadai a daren nan ya ishe ka balle kuma dai ai ka tsara sai na Umar ya ce mutum ko da sallar isha'i ya samu cikin jama'a ya samu kaso cikin daren lailatul qadr ka samu isha'i kai ashan kai tasbihi kai nafilfili kai abubuwa daban-daban haka dai a dage cikin shi da ayyukan alhairi Allah ka ba mu lafiya da himmar da za mu yi da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba na ce shi bane ka je a rinka cewa na ce shi ne ba wanda ya san shi manzon Allah ya ce Allah ya koyi shi sai dai ya nuna alamomi fata da salatul fati